إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin talata wanda shine yammacin talatin ga watan al-muharram shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin bakwai ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 27 cikin jirangiyar darussa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam An-Nasa'i al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i Allah ubangiji ya gafarta masa al-imamu nasa'i ya rasu ne shekara ta 303 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi wanda asali wani bangare ne na as-sunan al-kubra yana yana karantar da mu ne fiqhun musulunci da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da mu'amala da zaman aure Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi a inda yake cewa zikru ikhtilafin naqilina li khabari Abdullah ibn Umara fi dhalika babin da ke bayani akan ambatan hadisan waɗanda suka ciro karatunsu daga Abdullahi dan Umar fi zalika game da batun wato wanka din nan da aka ce idan mutum ya samu janaba to lalle ya wanka kafin ya kwanta bacci in wanka bai samu ba yayi alula in alula bata samu ba mafi karanci ya taimaka kamar da malamai suka ce malai yace akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn al-Mubarak قال حدثنا قراد وهو ابن عبد الرحمن ابن غزوان أبو نوح قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال أغسل اغسل ذكرك ثم تودع ونم الإمام النسائي يكرب أن حديثي لجمال منسى محمد ابن عبد الله ابن المبارك أبو جعفر المخرمي wanda ya rasu shekara ta 254 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud da shi ne sai suratu hadisi daga wannan malami shi kuma yace haddasana Quradun daga Qurad wato sai yace wahwa shine Abdullahi Abdurrahman ibn Ghazwan Abu Nuh shi kuma ya rasu shekara ta 207 yana da hadisai a cikin Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i banda Ibn Majah banda Muslim shi kuma wannan malami shine ke riwaya daga Imam Malik Malik ibn Anas Imam Darul Hijra rahmatullahi alaihi Malik kuma yace daga Abdullahi dan Dinar shi kuma daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Umar yace daga Umar dan Khattab mahaifinsa kenan annahu yadda abin yake sa'alan nabiya sallallahu alaihi wasallama umar ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa ayana mu ahaduna wa huwa junub ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin ya halasta ga ɗaya daga cikin mu ya kwanta bacci alhalin yana da janaba kawai ya kama bacci qala sallallahu alaihi wasallama yace igsil zakarak ka wanke al'aurarka thumma tawadda sannan kai alula wannan sannan sai kai bacci wannan yana nuni zuwa ga wato mustahabbancin yin wannan alula duk da yake ba ta dauke hadisi mun ji a baya malamai sai kokari su fitar da fiqhun me yasa aka ce haka ko dai wasu suka ce saboda kan mutum ya kwanta da janaba ya je ya mutu da ita wasu suka ce a saboda ta yi idan ya je yin alulan sai ya ji karfin jikin wato kawai wanka saboda galibi janabar ta kallo tare da kasala da gajiya to mutum zai so ya huta tukuna amma har iya tashi ya tafi inda zai alola ta yi kawai sai ya ji karfin bari ya wanka ya kau da wannan janaba gaba gida wasu kuma suka ce a saboda dama shi musulunci addini ne na tsarki da tsafta to yana so alal akalli ka yi mafi karancin tsafta da zaka iya da sanda zaka zaka bukatu zuwa gare ta wallahu ta'ala a'lam wannan ita ce dai riwayar da ma da yake magana in muka lura isnadin yana tikewa ga shi Abdullahi dan Umar ta hanyar Abdullahi dan Dinar da sai kuma ya sake kawowa wato ta hanyar maliku zuwa ga abdullahi dan dinar zuwa ga abdullahi dan umar amma sai aka kawo shi a matsayin musnadin abdullahi musnadin umar cewa shi abdullahi yana riwaya ne daga mahaifinsa umar ga da kuma zaka ga cewa ya zo ne yana nuni zuwa ga musnadin shi abdullahi dan umar ne ma'ana shi yake riwaya amma sai yake bada labarin abin da ya faru da mahaifinsa a cikin riwaya qala akhbarana qutaybah ibn sa'id an malik an abdullahi ibn dinar an ibn umara qala zakara umaru li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu janabatun min al-layli فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واغسل ذكرك ثم نم wannan kuma riwayar ta zo ne daga malam Qutaybatu dan Sa'id babban malamin nan daga babban malami Maliku dan Anas daga tabi'i Abdullahi dan Dinar shi kuma yace Ibn Umar ya ce yanzu riwayar wannan min Musnad Abdullah ibn Umar Ibn Umar yake cewa mahaifinsa Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa an ibnihi Abdullah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu cewa shi ya kasance tusibuhu janabatu janaba takan riske shi min al-layl cikin dare ya zai yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi tawadda kai alula wagsil dhakarak ka wanke al'auraka thumma nam sai kuma kai bacci wannan in muka lura siyakin ya saba da wancan wancan an ce a fara wanke al'auran sannan ayi alula sannan ayi bacci wannan kuma aka ce a fara yin alola sannan a wanke al'aura me yasa haka ya halasta saboda ba alola ce ta yin sallah ba ba Allah ce mai dauke hadasi ba alola ce ta ibada ce qala akhbarana ishaq ibn ibrahima qala haddathana salih bin qudama qala haddathana ibn dinar an ibn umara anna rasul anna umara zakara wannan ma dai ya dawo daga Abdullah dan dinar din ne sai dai bambanci wacce riwaya daga qurad zuwa maliku wannan kuma da kuma sai kuma riwayar shi abdullahi dinar zuwa abin nan wato kutaiba zuwa maliku yanzu kuma ga ga riwayar wato wani isnadi daban shine daga ishaq ibn ibrahim al-hanzali daga salih ibn qudama al-haqibi wanda nasa'i ne kada fitar da hadisin sa shi kuma yace haddathani ibn dinar abdullahi dinar ya bani hadisi daga abdullahi dan umar anna umara wannan ma musnadu abdullahi ne kenan lalle shi Umar zakara li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu tusibuhu aljanabatu janaba ta kan same shi min al-layl da daddare fa qala sai annabi ya ce masa ya tawadda to yi alula wal yaghsir zakara ya wanke al'aurarsa wal yanam sannan sai ya baci wa akhbarana ali ibn hujr qala akhbarana ubayda wa ghayru an ubaydillahi an nafi'in an ibn umara عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيرقض الرجل وهو جنب قال نعم إذا توضى wannan kuma daga Ali ibn Hujr as-Sa'di babban malamin nan Hafizu Marwa babban malamin kasar Marwa wanda ya rasu shekara ta 244 ya rayu ya dade a duniya ya shekara kamar 90 kamar da Zahabi yake faɗa malamin su Bukhari ne da Muslim da Tirmidhi da shi kanshi Nasa'i din Allah ya gafarta musu gaba daya yace akhbarana Ubaida ibn Humayd al-Kufi kenan wanda shi kuma ya rusu ka ta 190 ya da hadisi a cikin Bukhari da kuma As-Sunan al-Arba'a banda Muslim banda nan banda Muslim a cikin Ashabul Kutub as-Sitta wa ghayruhu da waninsa wato shi Ubaida dan Humayd da waninsa an Abdullah ibn Umar kenan an Abdullah an an Ubaidillah ibn Umar kenan an Nafi'in daga Nafi'u Maula ibn Umar an ibn Umara daga ibn Umar an umara cewa daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallama su'ila a wannan riwaya yace an tambayi sai ya ibhamin waye ya tambayar yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayanamu ahaduna ayarqudu ar-rajulu wa huwa junubun ko mutun ya kwanta ya bacci alhalin yana da janaba qala sai annabi yace na'am Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce i mutum na iya kwanciya ya bacci idza tawadda'a idan yayi alula qala akhbarani akhbarani sahal ibn salih an yahya an ubaydillah ibn umar an nafi'in an ibn umara an umara qala qultu ya rasulullah ayanamu ahaduna wa huwa junubun qala yatawadda wannan daga riwayar daga sahal ibn salih abu sa'ad Sa'ad ibn Salih ibn Hakim al-Amtaki al-Bazzar yana da hadisi a cikin sunanta Abu Dawud da Nasa'i ne kawai shi kuma yace daga Yahya wato ibnu sa'id al-qattan kenan daga ubaydullah dan umar daga nafi daga abdullahi dan umar daga sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yace qultu na tambaya nace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junubun ko ya halasta dayan mu yayi bacci alhalin ya da janaba qala nabi yace ya tawadda ya fara alwala tukunna kafin ya tankari baccin wa akhbarana suwaid ibn nasr qala akhbarana abdullah wa huwa ibn al-mubarak an ubaydillah an nafi'in an ibn umara anna umara qala ya rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junub ya sake kawo wani isnadi daga ainihin wato Suwaid ibn Nasr al-Marwazi Abul Fadli wanda ya rushe kata 240 wanda al-Imamu At-Tirmidhi da Nasa'i suka fitar da hadisin sa yace daga Abdullah wato dan Mubarak al-Handali babban malam shi kuma daga Ubaidullah dan Umar dan can kenan shi kuma daga Nafi Maula ibn Abbas sorry Maula ibn Umar daga Umar dan Khattab sorry daga Abdullah dan Umar daga Umar dan Khattab qala Umar yace ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junubun ko ya halasta wani mu yayi bacci dayan mu yayi bacci alhalin da janaba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzon Allah yace alaihi salatu wasallam idza arada ahadukum zalika falyatawadda inda har dayan ku na nufin yayi bacci kafin yayi wato yayi bacci kafin yayi wanka bayan ya samu janaba to ya fara yin alula wannan hadisi duka hadisi ne ingantattu yake ta kawo mana su to dangane da abin da ya ta ambata wa huwa jurubun in aka ce aljurub aljunubu abinda ake nufi da shi shine wato allazi yajibu alaihi alghusl mutumin da janaba ta hau kansa wanka ya hau kansa sakamakon tarewa da tarawa da iyali ko kuma fitan maniyi ko kuma wato wani abu daga cikin wato waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan fitar maniyi da sha'awa ko kuma tarawa da iyali ko da maniyi bai fita ba suna wanda suke wajabta janaba ga ɗan adam sai a ce ya zama aljunub asalin ma'anin junub shine albu'ud nisa ana ce ma mutum haka ne saboda an hana shi ya kusanci ibada na sallah in bai yi abin nan ba wala junuban hatta ta tsaharu ko wasu kuma suka ce a saboda limujana batihin nasa saboda zai dinga nesa da mutane hatta ya ta sila sai ya yi wanka shi za ki ci mashi aljun wa akhbarana isma'il ibn mas'udin قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله حدثه أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ وأن الرواية إلى يدق إسماعيل ابن مسعود الجهدري أبو مسعود وأن يرسل قتل ريبيو دا أربعين دا تقص بين هجرة من الله صلى الله عليه وسلم al'imamun nasa'i kaɗai yake da riwaya daga gare shi a cikin ashabul kutubis sitta shi kuma ya ce daga khalid wato khalid ibn al-harif abu usman al-basri ɗaya daga cikin rijalul jama'atis sitta yana da hadisi a cikin dukkanin littattafai wato guda guda shidan nan a rasuwarsa shekara ta ainihin wato abin nan 186 shi kuma ya ce daga ubaidillah shine ibnu umar ji kuma daga nafi nafi yace anna abdullahi qala abdullahi dan umar yake cewa haddasa ya ba nafi labari anna umara sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa babansa umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala yace ayarqudu ahaduna wa huwa junubun ko ya halatta ɗayan mu yayi bacci alhariya da janaba qala na'am annabi yace iya halatta idza tawadda amma idan yayi alula wannan ita ce asalin riwayar da ke cikin Bukhari da Muslim. Qala akhbarana Humayd ibn Mas'ud Humayd ibn Mas'ada al-Bahili kenan qala haddathana Yazid wa huwa ibn Zuray' qala haddathana ibn Aun an Nafi' qala asaba ibn Umar janabatun fa ata Umar fa dhakara dhalika lahu fa ata Umar annabi sallallahu alaihi wasallam fasta'marahu faqala yatawadda wa yarqut wannan ita kuma riwayar ta hanyar Humayd bin Mas'ada al-Bahili ya rusu ka ta 244 Imam Muslim da al-Arba'a sun rawaito hadisin sa qala yace haddathana Yazid malam Yazid ya ba mu hadisi sai yace wahwa ibn Zuray shine Yazid dan Zuray babban malami al-Hafiz Abu Muawiya Yazid ibn Zuray'in wanda yana da hadisi shi ma a cikin kutubus sita gabaki ɗayansu ya rusuka ta 182 qala yace haddathana ibn auni abdullahi dan aun ya ba mu hadisi an nafi'in daga nafi'u qala yace asaba ibn umara janabatu janaba ta riski abdullahi dan umar fa ata umara sai ji gumafinsa umar fa fa zakara zalika lahu yace gashi dare yayi kuma ina da janaba ya zanyi fa'ata umaru annabiya sallallahu alaihi sallama shi ne umar ya tafi gun manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai ya je gun shi fasta amarahu ya je ya nemi shawarar manzan Allah sallallahu alaihi sallama faƙala sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ya tawabba wa yarku ya yi alula sannan ya wanka yanzu wannan hadisi shi ne ke fito da matsala cewa kissar yanzu anan ta zo ne a matsayin wato ta faru da shi abdullahi saɓanin abin da yake mashahuri na riwayoyin da aka rawaito daga nafi'u cewa ta hanyar abdullahi ɗan umar cewa umar ne abin ya faru da shi don haka sai zama kenan akwai kissa a musnadin umar kuma akwai ta a musnadin ainihin wato abdullahi ɗan umar wallahu ta'ala a'lam sai malam ya ci gaba da cewa akhbarana ma hilalu akhbarana hilal ابن العلاء قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي كلابة عن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر عن عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب في حديث نافع قال فليتودى ثم لينم وفي حديث أبي كلابة falyatawadda wudu'ahu lis-salati thumma liyanam wannan hadisi yana daga cikin hadisan da sun sun zo a cikin dukkanin kutubu sita akan wannan mas'ala daga Hilal ibn al-Ala al-Bahili wanda Muslim al-Imam an-Nasa'i ne rawaito hadisin shi kadai shi kuma yace haddathana Mu'alla wato Mu'alla ibn Asad al-Ammi Abul Haytham wanda ya rusu ka ta 218 kuma da Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun rubuta hadisin sa in banda al-Imam Abu Dawud an Ayyuba daga Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani ko as-Sakhtiyani da ana fada an Abi Qilaba daga Abdullah ibn Zaid al-Jurami Abu Qilaba babban tabi yace an Umar daga Sayyidina Umar dan Khattab wa Ayyuba wa Ayyubu shi ko Ayyuba wancan Ayyub an nafi'in tashi daga nafi'u ce shi yana ruwaitowa ne daga ainihin nafi'u ya ce an umara yana take abuwa ga umar ɗan khattab annahu sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina umar ɗan khattab ya ce ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama annahu sa'ala sallallahu alaihi wasallama ayyana mu ahaduna wa huwa jurbun shin ɗayan mu zai yi alola zai yi bacci alalin ya da janaba fi hadisi nafi'in hadisin nafi'u qala sai yace falyatawadda ya alula thumma liyanam sannan ya bacci wa fi hadisi abi qilaba a wannan hadisin wani abu qilaba wato ta hanyar mu'all ibn asad daga wahayb ibn khalid al-bahili al-karabisi wannan da muka ji isnadin wahayb ya rusuka ta 165 yana da cikin dalil jama'a to ta wannan hanyar zuwa ga ainihin abu qilaba abdullahi ibn zaid al-jurami sai ya zo da falyatawadda wudu'ahu lis-salah ya zo da tafsilin cewa sai ya alula irin alular da ya saba yi a wurin sallah ma'ana alula da ma'anar ta shari'a ba alula kwaskwarima ba ya ce sannan sai ya baccin nashi wali sun maliyanam sannan sai ya bacci wa akhbarani imranu ibn yazid ibn abi jamil al-dimashqi قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرنا الأوزائي قال حدثني أسامة بن زيد قال حدثني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أينام أحدنا وهو جنب fa amarahu an yaghsila farjahu wa yatawadda yace daga daga malam Imran ibn Yazida ibn Abi Jamil wato Imran ibn Khalid ibn Yazid ibn Abi Jamil ana cire sunan baban nasa me kuwa ce Imran ibn Khalid ko sai ana cewa Imran ibn Yazid alanin ibn Khalid ibn Yazid ne shi ma rasuwarsa 244 yana daga cikin malaman da Imam Nasa'i ya kade ta da riwaya daga gare su a cikin Ashabul Kutubus Sittah shi kuma yace daga Isma'il ibn Abdullah wato Isma'il ibn Abdullah ibn Sama'a yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i shi kuma yace daga Auza'i wato al-Imam Abdurrahman al-Auza'i kenan Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i imamu ahalis shami fil hadith wal fiqh babban limamin mutanen ƙasar sham wajen fiqh da hadisi asalin al-auza sunan wata anguwa ce a dimashqa inda yake zaune kafin daga baya ya tashi bar garin dimashqa zuwa beirut inda ya zauna a can har ya rasu Allah ya gafarta mishi to Abdullahi dan al-auza'i shine shi kuma yake cewa an kala haddasani usama ibn zaid daga usama dan zaid kala yace haddasani nafi'un nafi'a bani labari kala haddasani abdullahi ibn umar yace abdullahi umar ya gaya muni anna umar cewa lalle shi umar sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi manzon Allah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatawa ayyana mu ahaduna wa huwa junub yace ya manzon Allah ko yana halasta ga ɗayan mu ya wanka amin ya kwanta bacci ba tare da ya kau da janaba da ke jikinsa ba fa'amarahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni yace ya halasta mishi an yagsila farjahu ya wanke al'aurarsa wa ya tawabba sannan yayi alola kada ya bacci haka ba tare da yayi akalla wadannan abubuwan ba qala akhbarani shu'aib ibn shu'aib ibn ishaqa ad-dimashqi qala haddathana qala haddathani amr ibn عبد عمرو بن الوهاب ابن سعيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزائي قال حدثني عمرو بن سعد قال حدثني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر قال سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ وأن الرواية إتكما يا ساكي أمسوتني ta hanyar ainihin shu'aib ibn shu'aib ibn ishaq wato shu'aib ibn shu'aib ibn ishaq ad-dimashqi wanda ya rasu ka ta 264 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam an-Nasa'i ya kafa riwaya daga gare shi kuma ana cewa shi wannan malamin a kiyaye bai riski baban shi ba wato shu'aib ibn ishaq ad-dimashqi inda har wannan shu'aib dan shu'aib ya riwaya daga gare shi to ba a karba shu'aib ibn ishaq ad-dimashqi idan ɗansa mai suna shu'aib ibn shu'aib ya bayar da gare shi ana cewa akwai in kadai a tare da sunan bai riske shi ba wallahu a'lam qala yace shi shu'aib din ibn shu'aib haddathana abdul wahhab abdul wahhab ya ba mu labari ibn sa'id qala shi kuma yace haddathana shu'aib ibn ibn ishaqa ad-dimashqi wato wani babban fika cikin malamai amma murji'i wanda ya rasu ta 189 al-imamu al-aimatul sita in banda tirmidhi sun ruwaito hadisin sa malam ya ci gaba da cewa a a an al-auza'i daga dai abdurrahman al-auza'i qala yace haddathani amr ibn sa'd amr dan sa'd ya bani labari qala yace haddathani nafi'un nafi'u ne ya gaya muni qala nafi'u yace haddathani abdullahi ibn umara zai da umar ne bani labari kala ya ce sa'ala umaru rasulallahi sallallahu alaihi sallama umar ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi sallama cewa a yanamu ahaduna wa huwa junub ko yana halasta ga ɗayan mu ya bacci alhalin yana da janaba sai annabi ya ce kala sai sallallahu alaihi sallama yake cewa na'am zai iya yin bacci wa ya tawadda amma yayi alula qala akhbarana muhammad ibn musaffa ibn buhlul الحمصي عن بقية عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أبنا وهو جنوب فقال نعم ونعم ويتوضأ وينام har ila yau malai ya kara kabo ne wannan riwaya kamar yadda ya saba ya ta koro riwayoyi na hadisi guda daya wannan riwayar ita ya karɓo ta ne daga malam Muhammad ibn Musaffa ibn Buhlul wanda ya rasu kata 200 ne da 46 Imam Abu Dawud da shi Nasa'i din da Ibn Majah sarwaito hadisansa baya ga shi sai malam yace an baqiya daga baqiyat ibn al-Walid wato wannan da ake tuhuma da tadlisancin nan har har wato malamai suke cewa inna ahaditha baqiya laysat naqiyya fakum fiha ko fakum minha ala taqiyya inna ahaditha baqiya laysat naqiyya fakum minha ala taqiyya lalle hadisan baqiya ba ba masu tsafta bane to lalle kai takatsantsan da su wannan albaqiya rahmatullahi alaihi shine yake cewa anil auza'i daga wancan malamin abdurrahman al auza'i rahmatullahi alaihi qala auza'i yace haddathani yahya yahya ya bani labari wato yahya ibn abi kathirin kenan shi kuma yake cewa haddathani nafi'un nafi ya ga mun nafi maula ibn umar wanda ya rasu ne shekara ta 117 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce da shi da salim dan gina abdullahi dan umar to su biyu su ne suka fi kowa riƙe karatunsa kuma shi nafi ma ya kasance zamanin salimu yana raye baya ba da fatawa har ma yana zargin zuhuri cewa in ya koya wa zuhuri karatu wasu zuhuri ya tafi gun gun salim ya je tambaye shi yana cewa mali wa zuhuri yukum ya zan yi da zuhurin kunna yana tambaya na karatu na gaya mashi kuma sai ya je gun salim ya ce mashi wai a sidikan kala gaskiya na faɗa ya ce sun mayar wihi an salimin bi lafazi sannan kuma sai roto daga salimu da lafazi na ya kasance yana da abin nan ba yana mutum ne mai karancin magana ga yawan ilimi akwai abu uwais wato dan baban isma'il ibn abi uwais shi yake ba da labari yake cewa da na ga nafi'u na ganshi bawa ne barare sai na ce mali wa hadal abd yoni me zan yi da karatun bawa yace sai na rabu da shi daga baya sai na nadamar rabuwa da shi da nayi saboda nafi'u bawa ne ya kasance masu kato a gunshi ɗan kaɗan ne wata rana kamar da maliki faɗa yakan zauna tun safa a zahar babu wanda bai makarantar shi da maliku shi kaɗai shi sai sa ya kwashi ilimi mai ɗimbin yawa a gurinsa Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to wannan malami wato nafi maula ibn umar yake cewa anna anna a a umara sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama umar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayanamu ahaduna wa huwa junub ko zai halasta wani a cikin mu ya bacci da janaba qala annabi yace sallallahu alaihi wasallam tawadda nam wa tawadda kai bacci kai alula na'am ya tawadda wa yanamu na'am wato eh ya halasta zai yi alula sannan sai ya bacci dai hadisan da suna nan dai ba a hana yin baccin ba amma an kyamatar da yin shi ba tare da an kauda asalin hadafin ba ko kuma in ba zai samu ba a kawo abin da ya sauka shi ta hanyar yin wannan ainihin wato alola wannan alola kamar da muka ambata malamai suna ta magana akan hikimarta ko ba a gano hikimarta ba haka zai domin ta shari'a ba tana gina ne akan hikimomin da aka gane na ayyuka ba idan an gano riba kafa ne in ba a gane ba in dai Allah ya shari'a ya umarni da ita ya da cewa abin akwai maslaha ga al'umma ki ne sace su idan kuwa ya hana to abin akwai mafsada ne gare su da haka koda ba su ga maslahar ba ko da ba su gama mafsarar ba za su ci gaba da aiki da dokokin da Allah subhanahu wataala ya gindaya waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar to waɗannan su ne dokoki ababan yarda da karba da tabbatarwa qala akhbarana ishaq ibn mansur qala akhbarana abu abu al-mughira qala haddathana al-auza'i an yahya an abi salama an abdul an abdullah ibn umara anna umara sa'alahu رسول الله صلى الله أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب فقال نعم ويتوضا har ila yau sake kawo daga Isaac ibn Mansur al-Kausaj kenan shi kuma yace daga Abul Mughira wato Abdul Aziz Abdul Qudus ibn ibn al-Hajjaj al-Jawlani wanda yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba daya rasuwarsa shekara ta 202 wannan shi kuma shine yake cewa daga Abul Mughira okay Abul Mughira din kenan shi kuma yace daga Auza'i daga Yahya dan Abi Kathirin daga Salama daga Abdullahi dan Umar anna Umar daga Umar yace sa'ala anna Umar sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Umar ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayanamu ahaduna wa huwa junub ko ɗaya mu zai yin bacci da janaba qala sai annabi ya ce nam kai bacci wa tawadda in ka zo kwanciya sai kai bacci wannan ne duka hadisan suna sake nuna dai abin da aka ambata ne na batun wanka din nan da zaran an samu shiga cikin yanayi na janaba yana nuni zuwa ga gaggawan sauke janabar da ke jikin mutum قال أخبرنا محمد بن يحيى ابن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزائي أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عمر عن أبي سلمة عن, عن, عن, عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله ayyanamu mu ahaduna wa huwa jurbun qala na'am wa yatawadda wannan kuma riwaya daga Muhammad ibn Yahya ibn Abdullah ibn Kathir wanda ake lakabi da lu'lu ya da hadisi a cikin sunan Nasa'i kadai ya rusu shekara ta 267 ya dangantuwa zuwa gabani kal shine yake cewa shi kuma daga Muhammad dan Kathir al-Dimashqi kenan shi kuma daga al-Auza'i Abdurrahman ibn Hurmuz al-Auza'i shi kuma yake cewa Abdurrahman ibn Amrin al-Auza'i afwan shi kuma yake cewa an Zuhri daga al-Imam Zuhri Muhammad ibn Shihab az-Zuhri an Salim daga Salim na gidan Abdullahi dan Umar an an ibn Umara daga ibn Umara an Umara yace lalle Umar daga gare shi ne annahu qala Umar yace ya Rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayanamu ahaduna wa huwa junub ko ya halasta ɗayan mu ya bacci da zanaba fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nam kai baccinka wa tawadda amma kai alula wa akhbarana muhammad ibn bashar qala hadathana abdullah qala hadathana sufyan an mansur an salim an abi jadi an salim ibn umara ibn ibn umara ibn abdullah an salim ibn abdullah ibn umara an an ibn umara أنه كان إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب وهو جنب تودع وضوءه وضوءه للصلاة daga malam Muhammad ibn Bashar Bundarul Hadid daga Abdurrahman huwa ibn Mahdi daga Sufyan daga Mansur ibn al-Mu'tamir daga Salim dan Abdul Ja'ad shi kuma ya ce daga salim ɗan abdullahi ɗan umar jika umar ɗan khattab kenan sorry ɗan umar ɗan khattab kenan an nibnu umara daga yayansa abdullahi ɗan umar annahu kana annahu kana idza arada an ya'kula cewa ya kasance idan yana so ya ci wani abu aw yashriba aw yashraba ma'an ko yana so ya sha wani ruwa wa huwa junubun alani yana janaba yatawadda wudu'ahu lis-salah sai alola irin alolar da ya saba yi idan zai sallah ta fuskar cikarta da kamalata da gyara alolan yadda ya kamata kada yi tabbatsa ba tunda ba sallah zai bai ba sai yayi ba ko kuma ya dauka wani abu da ya sani a yaran sa da ake cewa alola ta yi kuskure ma ce zai ci gaba da itibarin shi a matsayin wato alola قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة wannan isnadin shi ma yana tikewa ne ga Abul Ja'ad Salim ibn Abul Ja'ad zuwa ga Abdullahi dan Umar yace Abdullahi ya kasance idza arada an ya'kula idan yazo cin abinci aw ya nama yazo yin bacci aw yashraba yazo zai sha wani abin sha wa huwa junubun alhalin ya da janaba tawadda a wudu'ahu lissala sai alula irin alular sallah ma'ana a ce kaman yana buƙatuwa zuwa ga wato yin wani abu a banɗaki ko a kicin ko a waje abin da zai yi sai ya fara wanke bakinsa na'am sai ya fara wanke al'aurarsa ya fara wato yin tsarki kafin yayi inda yana da zanaba Abdullahi dan Umar baya yadda ya ci abinci ko yayi bacci ko ya sha wani abu inda ya da janaba to sai ya fara yin alola irin alolar sallah da ya saba wannan hadisi hadisi ne wanda yake da fa'ida muhimmiya ga ɗayan nan dan uwan shi bari mu karanta sai mu ci fa'idar da yace akhbarana hannad ibn sari an abil ahwas an mansur an salim an ali qala idza ajnaba ar-rajul fa arada an yanama aw yat'ama falyatawadda wudu'ahu lis-salah yace idza ajnaba ar-rajulu idan mutun yayi janaba fa arada an yanama yaso yayi bacci aw ya ta'ama ko ya ci abinci fa yatawabba wudu'ahu lis-salah to yayi alula irin alular sallah can Abdullahi dan Umar ne yayi aiki abinda yake yin zai ci wani abu ko ya sha ko yayi bacci sai yayi alula saboda tsafta irin ta musulunci wannan kuma Umar dan Khattab sorry Ali dan Abu Talib shine yake fada haka wannan yazo da mustahabbancin wato wanke hannu dan cin abinci mustahabbancin yin alola dan yin bacci ga mai janaba mustahabbancin yin alola dan shan wani wanke hannu dan shan wani abin sha a ainihin wato ga mai janaba akwai ƙarin bayani game da waɗannan wannan mas'aloli kamar da muka ambata ran nan daga littafin adabu zifafi na shekul albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alaihi inda ya magana akan waɗannan masayin din mas'ala ta farko shine da zarar mutum ya samu janaba abin da ya fi dacewa da shi shine ya wanka ya gusar da ita idan wannan bai samu ba to sai ya alola idan alola bata samu ba to sai ya taimama lallai ya kokari ya ɗaya daga cikin waɗannan kada ya kwanta da janaba sannan in kuma ya kwanta janaban to abin da za a ce yayi khilaful aulani yayi abin da bai dace ba saboda waɗancan fa'idoji da aka ambata a baya sannan shekul albani ha ilawa sake takrijin wannan hadisi a cikin as-sahiha mujalladi na ɗaya a cikin lamba hadisi na 390 wannan sunna ta wanke hannaye wajen cin abinci ta wadatar daga barin hadisi mai rauni da ya shahara da ake cewa annabi wai ya ce barakatu ta'ami alwudu qablahu wa ba'dahu albarkar da ke cikin abinci shine alwudu ana fasara alula a nan da suna wato kwaskwarima wanke hannu mutum ya wanke hannu kafin ya ci da kuma bayan ya ci babu shakka al'ada ce mai kyau ɗabi'a ce mai kyau kuma ga wannan hadisai guda biyu mawkufai ɗaya magana sayyidina ali ɗaya aiki abdullahi ɗan umar suna tabbatar da sunnancin haka a musulunci haka dan manufar tsafta da kiwon lafiya da ibada duka to duk mutum zai ci abinci da hannu to sai ya wanke in kuma da cokali ne shi ma yana ana iya ilhaƙin shi da wannan a ce to lalle sai mutum ya ɗauke shi ya wanke haka ya kamata a dinga yawancin hadisin na ambata hadisi ne da ifi barakatu ta'ami alwudu qabla huwa ba'dahu a shekul albani ta kharijin sa a cikin abba'ifa lamba hadisi na 168 asalin wanda ya rawaito shi al-imam at-tayalisi ne abu dawud at-tayalisi haka nan al-imam abu dawud da tirmidhi da hakim dukkaninsu sun rawaito wannan hadisi mai magana ainihin wato akan cewa yana daga cikin albarka abinci wanke hannu kafin ci da kuma bayan an ci abincin ga shi muna ta bin waɗannan hadisai mala ya daɗe yana kawo mana su zuwa wannan gaba ya kawo ƙarshensu za mu ga cewa ya kwararo su da yawa riwayoyi ne iri daban-daban da ya kawo su wanda sun fi guda talatin ya ta kawo su kala daban-daban ga sanantun daga ainihin wato lamba hadisi na ɗari na ɗari da arba'in har zuwa wannan hadisi wanda shi ne na ɗari da saba'in da biyar da ma'ana hadisai ne guda ruwaya kamar talatin da biyar kala daban-daban ya ta kawowa a kan wannan masala wannan dama kuma kamar na ambata ba ɗaya ba biyu ba kun sani cewa alimamun nasayi a cikin asunan kubra haka yake yi har ma a cikin al-mujtaba din yana da kokarin tattara riwayoyi a wuri guda kwatankwacin abin da al-Imam Muslim yake sai dai shi yafi Muslim ta hanyar shi zai bayyana riwayan ba ishara ba zai kawo ta da lafazinta Muslim ko wani lokaci bai kawo da lafazi sai da tattara maka isnadojin ya ce mislahu da nahahu da makamantansa da haka shi sa wannan littafai kowanne akwai amfanin sa akwai albarkarsa akwai yadda ake cin moriyarsa ina ganin bari mu saurara a nan da lokaci bai kure ba amma saboda karatun ya ya dau gaba daidai gwargwado kuma saboda wato darasin da zamu yi a gaba yana zaman kanshi ne zai magana akan kamar da ya fada babu kaifa tu'nisul mar'atu wa kaifa yuzkiru rajul yaya ake a haifi da namiji yaya ake a haifi ya ta mace to akwai tattaunawa mai tsayi da zamu yi insha Allah game da wannan mas'ala da wadda tana cikin ijaz da ainihin wato musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya bashi shi akan sauran wato al'ummomi ta yadda ya san waɗannan ilmomi tun kafin a san za a kai ga bincike na zamani shekara fiye da dubu da ɗari hudu da wajen hamsin Allah ya ƙara mashi yadda Allah ya ƙara mashi falala da ainihin wato wasila za mu saurara anan insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh